بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الهدي بالحق والحديث إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والجدال العظيم صلاة تملأ العزل والأبد زمانا ومكانا مطلوبة في كل عدد بعدد ما فيه منك يا أهدي يا والد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين gode Allah subhanahu wa ta'ala ya gwada mana rayuwarmu ta iso zuwa ga wannan rana mai albarka cikin wannan wata mai albarka wato nurin ala nur da shi ranar juma'a da shi kuma ranar ɗaya ga watan ramadana wanda yake hijiran shugaba annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya daidai da a ashirin da hudu da watan hudu kuma wato 2020 shine ashirin ashirin miladiyar annabi isa alaihi salam yau cikin littafin allah da rahamansa yau ne za mu fara gabatar da tafsirinmu a wannan masallaci namu mai albarka zawiyar shi malam dan umma wanda dukkan yan kwamiti a zawiyar shi malam dan umma da ke titin malam goje a kuma cikin garin bauchi wanda duka yan kwamiti namu muna musu addu'o'i da masu taimaka mana duka kowa da masoyanmu daga nesa da kusa da wanda suke kasashe daban-daban duka muna musu fatan alkhairi kuma Allah ya samu shi wannan wata a sa'a Allah ya samu daga cikin yantattun bayi kafin mu shiga karatu za mu karanta kaɗan daga cikin falalan shi wannan wata ta wato ramadan shi wannan wata ta azumin wata ramadanin wato Allah subhanahu wata'ala ya faralanta shi wa wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaykum siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat Allah subhanahu wata'ala ya ce ya waɗanda suka imani mun wajabta muku azumin wata ramadana mun wajabta muku azumi kamar yadda muka wajabta mu wanda suka wuce kafin ku ba don komai ba sai don ku ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala Allah kun tattaku don ku ji tsoron Allah shi yasa malamai suka ce shi azumi wani aiki ne wanda yake ikilasin sa ya cika wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya faɗa a jiki jiki yana cewa as-sawmu li wa ana ajzi bihi azumi na wani ni kuma nake sakamako da shi ba don komai ba idan mutum ya zo na azumi in ya ga dama ya iya komawa gefe ya je sha ruwansa ya kuma dawo cikin jama'a ba wanda ya gaishe tsoron Allah shi zai hana shi ba zai je gefe ya sha ruwa ba ko da jama'a ba su ganin sa yana ganin ubangiji yana ganin sa sannan azumi tsoron Allah shi zai hana mutum ya je ya ci abinci ba dan haka ba mutum ya iya samu wuri ya je ya ci abincin sai koshi idan kuma ya zauna cikin jama'a ba wanda ya gaishe ba wanda kuma ya ce masa baya azumi sannan mutum ba don tsoron Allah ba zai iya jefewa ya je kwanta da iyalinsa ko da duk wanda ya ga dama wato na haram kenan laifi kan laifi Allah kiyaye mu ko tsoron Allah mutum shi yake sa shi azumi ba don haka ba duk abin da aka hana na azumi mutum zai iya yi to da da lokacin da wannan aya ta sauka sahabbai sun ji tsoro cewa a kada Allah ya kama su a sun yi tunanin to an ce an wajabta azumi kamar yadda aka wajabta mun da kuce aka ce sai Allah ya ce a ayyamun ma'dudat kwanaki ne abu kidayawa ba an wajabta azumi kullum ana cikin azumi bane daga nan sai kuma Allah muka ce yana yaban wannan wata biya da Qur'ani aka saukar a cikin ta an ce wannan wata ta Ramadana ba ta samu wani cika da daraja ba sai wato kasantuwar ƙur'ani kuma ya ɗauki a cikinsa shi ne ranar ashirin da bakwai da ake cewa daren lailatul qadri da Allah yake ce mun saukar da wannan alƙur'ani آه إن أنزلناه قرآنا وإن أنزلناه في ليلة مباركة من سوكت وأن للتاجي أول جريني وأن يجي بالبركة سبيع الحكا قرآني الله يأتي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان الله سبحانه وتعالى يأتي وتشهر رمضان wannan wata na ramadana a ciki ne muka saukar da alkur'ani hudan linnasi wanda ya zama shiriya ga mutane wa bayyana ta minal kuma bayani ne shiriya wal furqan kuma muka saukar da raba ƙarya da gaskiya duk a cikin wannan wata ne to alhamdulillah Allah ya samu daga cikin yamtattun bayi a wannan wata annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa shi wannan wata ta ramadana awwaluhu farkon wannan wata Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce awwal rahmat farkon sa rahama ne na Allah yace wa wasu tsakiyar sa kuma afu ya kiya ne wa akhiru itqu karshen sa kuma idda mutum ne gaba da shiga wuta karshen wata in yazo kana yin wani aiki na alkhairi ko sai Allah ya sa malaiku su rubuta ta ka daga cikin wanda Allah ba zai kona ku ranar kiyama Allah ya samu daga ciki shi yasa ake so mutum ya ninka ibada a karshen wata a farkon wata kuma rahama ne Allah ce ta saukar da rahama ma'ana kyauta ne kana yin aiki da za a ce an ba ka kaza ma'anar bambancin rahama da afuwa shi ne ita rahama kana yin aiki ɗan kaɗan misali da ko gore a ce mutum ya yi aikin da bai wuce a bashi naira dubu ɗaya ba sai ko a bashi dubu ɗaya kaga ana zuwa azurta shi idan aikin da ya cancanta a bashi dubu ɗari kuwa sai a bashi kamar miliyan goma azurta shi ake so darajar mutum ya hau afuwa kuma shi ne duk aikin da mutum ya yi da laifin sai Allah ya kawo da kai ba za a rubuta sai dai kunyinka ka ba ira duk aikin da ya laifi ba za a rubuta to karshe ko uwa uba shi ne yanci sai Allah ya rubuta kuma an yanta mutum da karshen wata kenan kai kana yin aiki da ce to an rubuta ka daga cikin wanda Allah ba zai sa su a gidan wuta ba to kana shiga cikin wannan littafi kuma to ko me ka ga dama kai a rayuwarka ba wa mutum ya cutar da kai mutum ya samu sitar kenan irin wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa masa sayyidina Usman ko ya faɗa masa abin da ake ce al-asharatu al-mubashsharu bil janna wato mutum goma wanda aka musu alƙawari da aljanna annabi ya ce su aikata komai Allah ya gafarta musu to amma da da kusanci da Allah kuma rafi ya saban Allah ne ba to mu ma mu kuma wanda dai ba mu tsoro shi ne ba ka da tabbacin an rubuta ka a cikin littattafan wa'inda aka yi tan mu namu rajabin bilgaibi jiba ne abu ka samu ko baka samu ba ka ga ko ba hanyar ka sakalkanci sai a samu matsala to Allah ya sa mu cika da imani daga cikin falalan wannan watan kamar yadda mai jurati nasu shi ne kawo cewa shugaba annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa qal nabi sallallahu alaihi wasallam shugaba annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi ya faɗa ya ce qala Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa cikin hadisi kudusi ya ce inna ahabba ibadi ilayya a'jaluhum fitra mafi soyuwan bayi a wurina mafi soyuwan bayi a wurina ta Allah ya ce shi ne wanda ya fi gaggawan da baki ma'ana gaggawan shan ruwa ke amma ba ba wai mutum daga zarar yadda za ta ko suna yi da akwai haske shauran hasken rana a sama sai ka su kama shan ruwa wannan ya zama mujulan kenan ba tajibi ba kenan ya zama wuce makaɗi da rawa ba haka ake nuna ana so ne daga zarar an tabbata rana ta faɗi to sunna ne ana so ka ci wani abu kamar yadda zamu karanta hadisi annabi ya ce ma wani sahabi ka ci dabino in baka samu baka nemi baka ruwa ka sha ba a so ka yi magariba baka sha ruwa ba wannan baka yi sunnan annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam ba a so ma yi an zo da shiga sallah ka ci yasa annabi ya ce ana wanda Allah ya fi son wanda ya fi gaggawar shan ruwa wanda ya tabbata rana ta faɗi to ana so ya gaggauta shan ruwa sunna ne na annabi sallallahu alaihi wasallam kuma domin falala ma da Allah ya mana mu musulunci da yake komai namu yassare mana shi cikin sauki sai aka ce wajen suhur kuma sai ya ce yana daga cikin sunna a jirkinta kada mutane suna cikin cin abinci ko ka zo kawo kuma su kiran sallah alhali alfijir da zo ba sai ya ce a jirkinta wato suhul wato a bari sai mutum ya yi shi a nitse kadda ya bari shi ma a nan wato alfijir ya hudu wa kulu wa sharabu hatta ya ta bayyana al'umul khaydi da biyar min al-khaydi da sori min al-fajr summa ajibu siyam ila dai Allah ya ce ku ci ku sha har sai wato bakin zari ya bayyana muku wato khayl yadu min khayl aswad daga kuma bakin zare wannan kinaya ne a kirbi hasken nan na alfijir ya hudo a cikin dukun nan na dare shine bakin nan na ganin baki kenan to sai da haka wannan lidifi kenan aka ce a cincinta wajen kuma an sa an ga labaita sai aka ce a gaggauta sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake cewa qala nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ta bata gare shi ce salatu hibbu hallahu abu uku Allah yana son ta ta'jilul fitri gaggauta buɗe baki wa ta'khir suhur da jirkinta suhur kamar yadda da muka faɗa wa darbu yadai da kuma buga hannu ihdawu ma alal ukura daya akan daya fi sala cikin sallah ma'ana qabdu kenan yau aka samu kuwaye gari wai wasu sun zo suna cewa wannan hadisi duka ƙarya ne subhanallah bai inganta ba a asali ma dan tsabar son zuciya waya annabi sallallahu alaihi wasallama wai wai sallah ne ma sagale waya annabi sa suke wanda ba taba samun hadisi ko da ibi annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi sallah an kasance ba wannan babu sai dai a ce an samu wani ijtihadi ko a ce sunna ce wanda ba ta kai ma in mutum ya batta sai ya yi sujada ba ko kuma a ce bayi da sallah amma bayi da ladan wannan sunna ne in ya barta da gangan su da haka wannan akuku Allah ya ce Allah yana son wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya da mutala Allah tabbata gare shi saki yace la yazalu nas bi khair ma atil fitra mutane kushe ba cikin alkhairi matukan sun gaggauta buɗe baki sadi imam ahmad imam ahmad ya kara yace wa aqdiru suhura suka kuma jirkinta wato suhur matukan mutane suna gaggauta buɗe baki suna jirkinta suhur to ba su wuce ba cikin alkhairi wa ma zalar nabi sallallahu alaihi wasallam fadu annabi sallallahu alaihi wasallam da bai gushe ba tun da yake sala wa ma sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam fadu annabi tun da yake sallallahu alaihi wasallam bai taba sallah salatul maghribi sallar maghriba ba hatta yufira har sai ya sha ruwa kamar yadda ɗazin ka faɗa bai taɓa sallar magariba ba sai ya sa wani abu a cikin bakinsa sallallahu alaihi wasallam sai da alaka ya inde sha a cikin bakinsa ya ce wa yahudu wa nasara bi akbiru na fudurahu su yahudu da nasara sun kasance su kuma suna jirkin ta shan ruwansu wala kuma inda saharuna ba sa yin shuru yasa haka ba annabi yake ka tashi kai su ko da ruwa ne ka sha ba maman cewa iyayen mu sukan kashe mu ce ko ruwa mutum ya tashi sa dan dai samun wannan lada na ne mai dastin nan nan na shugaba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yahuda da fara su ne su kuma suka saba suka zama suna jirkinta wato suna jirkinta buɗe baki suhur kan kwata kwata ma ba su shi yasa annabi yake ce ku yi suhur su da a cikin suhur akwai albarka akwai kuma gafaran Allah asali na biyu kuma daga cikin fallon wannan wata ko annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa yusannu malaka ya ce yusannu an ya kula inda fitr an sunnanta mutum ya faɗa wa mutum da shawa ya ce Allahumma laka sumtu wa ala rijika abdut a wannan ruwa yake an ruwa kuma ya ce Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ala rijika abdut to amma mutum ya dauki wannan gajeren ma Allahumma laka sumtu wa ala rijika abdut lallai ana cikin mutane su yi kokari su rike irin wannan addu'o'i yayin da mutum ya sha kuma ya addu'a Allah zai biya bukata وروى النسائي إمام النسائي يروي وأبو داود أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة أن خلال أن شاء الله تفتح بريشي كان يقول يا كفن شيئنا فتا إن دي شاروا يكتي ذهب الزم زم ذهب الزم زم هو ذهب الزم إيه ذهب الزم وابتلت وصبت adrani insha Allah ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan addu'a kan ce kishi ya tafi kuma jijiya ta ware kuma lada ya tabbatar a gurin Allah wa sabbata al-ajr lada ya tabbata insha Allah ta'ala a wannan ruwayan sunan annabi yake hake yake faɗa as-salisatu kuma falala na uku talan da shi sallallahu alaihi wasallam annabi kira da insha Allah tabbata a gare shi yana cewa idza aftar ahad idan ɗaya ku zai sha ruwa ma'ana da yanzu da baki to falyubdil ala tamrin ya sha ruwan nan akan dabino ya buɗe bakinsa ma'ana ya yi buɗe bakin nan da dabino fa inna hu baraka domin shi albarka ne ya haka har aka samu wani likita ya yi dogon bincike akan me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ci dabino sai ya ce sai ya samu ashe cin dabinon nan in da ka sha ruwa yana maganin munye munyen cututtuka da ke kama dan adam in dai mutum na da zai rayu cikin kyakkyawan lafiya Allah bai hana shi da mummunan cuta wato wanda yake mai wahalar magani ba to sai da haka Allah ya sa mu cika imani bai da barka bai lam yajid idan bai samu ba kuma falma annabi ce ki samu ruwa fa innahu uhur shi ruwan nan shi ma tsarki yawa ko kuma tahurin shi ma ruwan mai tsarkakewa ne yana tsarkake zuciya yana kuma tsarkake wato lafiyar dan adam qala rawiyani rawiyani yace man afdar ala tamrin duk wanda ya sha ruwa akan dabino ya buɗe baki ma'ana da dabino to zidati salatihi wato arba'u mi'ati salati da a ƙara masa cikin ladan da a ƙara masa wato sallah kamar ya yi sallah guda ɗari hudu ne to amma shi riyani bai kawo hadisin ba amma yana ishara ne kuma akwai ruwa ya biyu akan haka cewa in ka sha ruwa akan dabino kai buɗe baki to da a ƙara maka cikin sallan da da kai na wannan rana da a ƙara maka salloli har guda ɗari hudu wa kale ya ce innahu waje da ke hadisan ya ce shi ya samu hadisi ne sahihan ingantacce bi isnadi sahihi da kuma isnadi ingantacce an annabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sirat Allah su tabbata a gare shi yace fa illam akan wannan magana da ya fara yace fa illam yaji damran idan kuma mutum bai samu dabino ba to fa halwan ko fa hulwan sai ne ni halawa man abu ne mai dan zaki ya sha duk wannan sunna ne na shugaba sallallahu alaihi wasallam sannan a rabi na falalan wannan wata na hudu kalan nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sirra Allah tabbata a gare shi yace tasahharu fa inna bisuhuri barakatu yusuhur hakika akwai albarka cikin suhur makala aidan annabi sallallahu alaihi wasallam sake cewa inna Allah wa malaikatahu Allah da malaikunsa yusalluna alal mustahilina wa tasahilina Allah da malaiku suna salati wa masu suhur وقال صلى الله عليه وسلم النبي كنا على تبت غريش يجمع السهول السهول كله بركة سهول كباكي ديس البركة فلا تنكر كبش ولو أن يجرى أهلكم جرعة من ماء كودا أيوكم يقوم wato ban faɗa na mo ɗan ruwa su ɗaya ya shako yin shi da biyan suri kamar yadda ɗalibai kan ce iyayen mu suna tashi mu ce ko ruwa mutum ya sha wakala lokacin ana wato yara ke wakala sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da an tsira Allah tabbata gare shi kuma yace yace yarhamullahu mutasahhiri Allah yayi albarka ya jikan masu yin su sai farala na biyar wanda ita da gurbi bala yace Ramadan al-khamis yace na biyar yace Ramadan khamsatu ahr yace ita Ramadan sunan wannan wata da ake ce sha Ramadana yace har rufa guda biyar yace kuma malamai sun yi bayanin kowane harafi akwai irin sirrin da yake dauke da shi yace farra'u ra'in rudwanin lahi yace yana ishara ne zuwa ga yaddan Allah lil muqarribina lil muqarribina ga makusanta Allah wal mim yace mimun din nan kuma maghfiratul lahi tana ishara ne zuwa ga gafaran Allah lil asina ga masu sako sai ce wa zadu zadin nan kuma da manin layi da mana ne na Allah lil ta'iina ga masu biyayya ga Allah Allah ya lamunce duk abin da ya alkawari yace wal alif alif din nan kuma yace alifatul layi mutawkilina yace tarowan Allah ne ga masu mene dogaro ga Allah yace wal nun nunin nan kuma nawalin layi yace baiwa ne da Allah ya sadiqina ga masu gaskiya wakila wannan su ne ɗauke daga harufan nan wato da ake ɗauke da shi a cikin wannan da ke ɗauke da wannan suri na ramadan sai ce wakila an ce jibrilu shi jibrilu na jibrilu mala'ikan nan an ce an ahli sama'i shi ne wato aminci na halittar da ke sama mala'iku da shauran halittu wa muhammadu annabi kira Allah ta fada gare kuma shi ne kuma wato an ahli arki ko kuma amam ahli arki shine amincin halittar da suke kan kasa kamar yadda Allah ya ce wa ma kana Allah yu'azibuhum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'azibuhum wa hum yastaghfirun yawa sai ya ce wa ramadan duk ma wanda ramadana amanin ummati amana ne ga al'umman annabi sallallahu alaihi wasallama Allah zai ba da duk wanda ya shiga bautan Allah ciki to Allah zai gafarta masa kar ma ya shakka yawa kuma Allah ya alƙawari dukkan wayannan abubuwa yace wa sumiya ramadan an ambaci wata ramadana da ramadan li annahu tabiya da shi yarmadu zunuba yana nirkar da zunubai ai ya harkuwa yana kona ta ma'akuzin minar ramadan an ciro da ne daga ramadan korewa wai shiddatul hari shine tsananin wato zaki to da wayannan kalmomi muka ga mukan ci dadi shi kudan wannan karatu namu sai kuma dama muna nan ne a cikin suratul nafi da mu tashi aya nawa ne
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه حق قدره ومجداره العظيم من أنن أتكين سورة النحل آية نمى خمسين دقيقة الله سبحانه وتعالى مبانا بارا كم ونن إزكي وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فرهبون da wannan izifi daga saman muka ɗauko karatu ita ne izifi na talatin da takwas sai ashirin da takwas afwan sai isra'i ita ne ashirin da daga sama kenan da tara sai kuma wato awalan biyara ita ne kuma talatin wanda daga kasa kuma in aka ɗauko karatu zuwa nan wato aya na talatin a yi izifi na talatin da uku kenan to Allah ya ce wa qala Allah la tattaqi Allah subhanahu wa ta'ala ya ya ce la tattaqi ilahi kada ku riki alloli guda biyu isnaini wanda suke guda biyu innama ilahukum wa innama huwa ilahun wahid iyaka da shi Allah ubangiji ne wanda yake guda daya wa iyaye farhuni gare ni ne ya ku ji tsoro ba wani ya ku ji tsoro ni ya fito a su da yawa ƙur'ani a nan malamai su ce in ka koma baya ai Allah ya ce walillahi yajin ma fi samawati wa ma fil ardi dabba wal malaikatu wa hum la yastakbirun yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun haka Allah subhanahu wataala ya faɗa ya tabbatar da cewa ko menene walillahi yajin ma fi samawati wa ma fil ardi dabba dukkan halittar da ke cikin sa da ke cikin kasa da ko irin halitta ya sa yake yin dafa ko irin halitta to yana sujada ne ga Allah da Allah yake kankan da kai haka kuma mala'iku da Allah suke bauta kafin bauki suna tsoron ubangiji shine wanda yake sama da su wa yaf'alu ma yu'maruna suna aikata abin da aka umarce a kuma bayan san ta koma ya ce ألم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيق ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله ولله يجي الله يجي بعد جميل ألم يروا إلى ما خلق الله من شيء وتقع من الله لله كوبي ولي يتفيق ظلاله لكن إبو زينا قوتيا عن اليمين والشمائل دعون دعama سجدا لله yana bi sina Allah yana bi tattattar da kai komai na bautawa Allah Allah shine guda ɗaya da dabbobi da jimada da mutane da mala'iku da rauhanai kai kome wa ibbi shay billahi sabila ko menene yana bautawa Allah subhanahu wataala Allah ya ce wala la taqawna tasbihu sai dai babu baitan wato tasbihi da suke wa Allah kome yana bautan Allah subhanahu wataala yasa rana a cikin Madina Nabi sallallahu alaihi wasallam na cikin tafiya sai ya yi kasa ya ce sai na gwada baka sha abin ski ya zuba masa ina baka ya sa abin nan da ya ci suna ta tirki ya ba mu sina uwu aka ba mu sina usman shi ma ya ci wannan tirki aka ba mu sina ali ya yana cikin ji ma sai suka yi shi to dukkan wani halittar Allah duk kukan da ya bauta ne wa Allah subhanahu wataala malamai suka ce to Allah ya tabbatar ma kansa ilahiyya ubangiji shi ne ubangiji shi ne ilahu shi ne Allah sai ya ce to la tattakizu ila aini sai kada ku riki Allah guda biyu malamai suka ce a nan akwai hikima ai ainihin karatu wasu malaman tafsiri suka ce la tattakizu isnaini ne ila aini kada ku riki guda biyu alloli an ce a nan Allah ya adadin Allah yake korewa ba ilahiyar takan ba ubangiji takan ba wannan eh ba Allah takan ba adadin Allah yake korewa sai ta ce inna ma huwa ilahu wa iyaka dai Allah guda ɗaya ne Allah subhanahu wataala fa iyaye farhamu ne garin da ku da ku bauta so da yawa Qur'ani in yace la tattaki to sai ka ga babban magana ne so da yawa Qur'ani in ya faɗa kamar in ka ɗauki misali wajen da Allah yake ce ya ladina amanu la tattakizu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a yudsta bil kubra ala iman wa man yadullu minkum ulakum bizalim Allah ya ce kada ku riki la tattakizu aba'akum wa ikhwanakum awliya yudsta bil kubra ala iman kada ku riki iyaye da ƴan uwanku masoya in dai sun riki kafirci akan musulunci akan imani littafin kubur alayhima wa man yaji wallahu minkum fa la yakun zalim duk wanda ya ci kunci iyaye duk wanda girma irin da iyaye ka san ko maganar babban amma Allah ya ce duk wanda ya kunce su ya girma ma su fiye da musulunci akan imani Allah ya ce waɗannan su ne azzalim in ji Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa Allah ya jera magana ya ce in kana aba abu aba wa وأزواجكم وعشيرتكم وأموال تنكرتم وتجارة تخشون كسادها ومساكن تردونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين الله سبحانه وتعالى يجيرو إياه كما إيه ورور معايا يجي إنت إياه دئمو دماتا ددنجو دزوريو دجدد دجنكو da kasuwanci in dai sun zamo kun kusan su akan Allah da manzala sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ku saurara Allah zai zo da amari ku saurara ta ce na da kuma Allah ba shi da mutane wanda suke yin fasikai su ga da nan ne ma malamai suke da cewa wannan ayar abin da yake da fassara ta kulin kana haba uku din nan shine hadisin nan da annabi yake cewa la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi walidi wannan su ajmai mutum bai taba zama wani imani ba muka fassara abin ma kai tsaye to mutum bai imani har sai a tibe ce na zama na ku soyuwa gare shi ya ku so na ya ku ci na ya ku shauki a kaina ya ku ba da komai a kaina ya da iyayensa da ƴaƴansa da matayensa da kuma mutane gabaki daya in mutum bai zama waka ba to in muka yi fassarar alif zahiri gaba ɗaya ma ba imani in dai kana ci mahaifinka ya fi annan mamudu iyalinka ta fi annan Muhammadu ƴaƴanka dukiyarka sun fi annan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sun fi Allah sun fi manzo Allah to ba ka da imani in kuma ka dauki fassarar da malamai suke da tawili to imani mutum ba ce ke bane imani sarrauna ne kuma mu yaki ne shi Allah ya kiyaye sai da haka wato in ka ji Allah ya ce la tattakidu to babban magana kuma in ka lura Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ya ladina amanu la tattakidu yahuda alayhin na kawa ya tafi cikin yau da wannan tare auliya ba zu mu auliya ba wa mun yaji wallahu bikum fa innahu minhu inna allaha la yakum zalim kaga nan ma Allah ya tattaka su in ya kawo cewa ya ku wadanda kai imani kada ku iya gudu da nasara masa wani domin shashi su masoyan juna ne amma duk wanda ya tsince su ya dauke su masoya fiye da musulmai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce hakika wannan yana cikin su kaga shi ya bar musulunci ke to kuma Allah wani aya yana cewa la yattakizul mu'minuna al-kafirina awliya min mu'minin kada kada mu'minai su ji kafirai masoya a kan mu'minai wannan da la da najiya din nan da Allah yake la najiya afwan na hadisin nan la tattakizu din so da yawa in zuwa Qur'ani babban magana ne to shi yasa Allah yake la tattakizu ila ayyin kada ku riki wato alloli guda biyu Allah in mahu ila mai Allah guda ɗaya ne sai ya yi fara kuni yanzu gare ne da ku tsoro ni ko da ku tsoro wala ta kafu wa kafu su kuntum mu'min kar ku ji tsoron su ku ji tsoro na mu ne mun zama mu'mini da Allah Allah ya samu daga cikin masu tsoron Allah na'am
وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واسبا أفغير الله يتقون Allah subhanahu wa ta'ala ya sake tabbatarwa da cewa komai fa nasa ne komai nasa ne subhanahu wa ta'ala yace wal huma fis samawati wal ard nasa ne abin da ke cikin sama da ƙasa malamai suka ce yana daga cikin hikiman alqur'ani sai aka ka fara kawo wato lamun istisasi kafin a kawo abin da aka mallaka ta aka ce wala hu na sanin istisas ne ma fi samawati wal ard abin da ke cikin sama da ƙasa na Allah ya da kan ya shi bishara kowa ya zo da duniya da abin da ka samu a nan ka samu kuma a nan da ka ka bari wala hu ba fi samawati wal ard wala hu dinu asba eh kuma gare shi ne addini addini malamin suka ce a ta'at biyayya gare shi ne kuma biyayya ta zamo dole wajiban din nan sun fassara ta da wajiban wajibi sun kuma fassara ta da mene sun fassara ta da kuma da'iman sun ce duk ma'anan ce na iya dauka wala ku dinu wasu ba eh a fadairar layi tattaku Allah ya ce a yanzu wani Allah ne wato kuke jin tsoro ba Allah ba subhanahu wa ta'ala ai Allah nan wanda addini biyayya ta zamo dole ne gare shi mu shi ɗaya da'ima bauta mu shi ake yi mu shi ku cancanta a ji tsoronsa imamu farra ya fassara cewa wasu bandin nan da ma'anarsa da'ima ya sake rawaito da kuma cewa alwasiru ya ce alkali tabi alƙur'ani ya ce walhum azabu wasu azaba tsantsan azaba ya tabbata gare su makafirai kenan a cikin cikin surati da ya kaɗi ne ko surati safat ji masu hafsu su da Allah ya ce azaba ko wanda yake madawwami ko tsantsan azaba ya tabbata wato gare shi sannan wato ibni kutaiba ya ce alwasibu abin da ake nufi da alwasibu ya ce ai babu wani mutum ɗaya da da a bi shi ya ce sai wannan biyayyar ta yanke ko da mutuwarsa ko da tsawon zamani ko kuma wani Allah ya zo ya halaka shi ba wani da masa biyayya ba ce biyayya da ake masa yanki yanzu ka duba misali mai mulki zaka ce wannan shine shugaban kasa duk abin da ya faɗa da yi amma mulki tana kushewa yana ƙasar kuma ya kaga ana neman kama shi ba ashe shi biyayya da ake masa ba da'iman bane yawa da wani lokaci ne hakan an ce ga wani yana attajiri ne yana kafin duniya ana masa biyayya ne yana da abin duniya daga zarar abin duniyar ta ƙare sai ga an bar masa biyayya a shaida ma wannan biyayyar gidan wannan abu ko ina da ƙarfi daga zarar ƙarfin ya ƙare a daina masa biyayya duk wani wanda ake masa biyayya biyayyar ta kan yake ko tsohon zamani ko halakansa ko kuma wani Allah ya kauda shi sabiya da haka amma wanda ake masa bauta nan da'ima har abada wanda ba iyaka shi ne Allah subhanahu wa ta'ala shi ne wal muddi wa subhanahu sabiya daka shine alwasibu addai to sabiya daka Allah ya ce da yace a fagairar lafi ta kuna wani Allah ne yanzu wani Allah kuke jin tsoro suka ce wannan akwai kofasawa da kuma zangi da Allah yake wa bayi ai wani Allah ko wanda biyayyar sa ba mutum gunya bane an bashi ne don zaran wani abu yanzu misali kowa ta ce maka wannan hukuma ne ana tsoron sa ne don hukuma amma da garin da aka ce an kore shi aiki ba kenan ko wannan ikon ta kare babu wani biyayya eh eh gagarin da ake masa ma na wulakanci yace to da alaka wannan biyayya wanda ake yi madawwamiya to Allah ne wanda ba ta yankewa su bi alaka in dai biyayya ta zama ga Allah wanda ba ta yankewa to su bi alaka Allah shi ya fi cancanta mu ji tsoronsa na'am
وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون
وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجارون وما بكم من نعمة ba wata ni'ima da take tare da ku face daga Allah subhanahu wataala ya ce kowace irin ni'ima da ɗan adam yake tunkawo a cikin ka to na Allah ne wannan ni'ima ne suka ce malaman suka ce ma din nan anan tana iya ɗaukan ma'ana a shar'iyya ma ne shar'iyya suka ce da ta iya zamowa kuma ma mausula mutadammina ma'ana shar'i ba ce mausuliyya wanda kuma take ɗauke da ma'anar sharadi shi ya sa yake da fa'un jawabi a gaban wa ma fi mutum ni'imati ai kowace ni'ima da take gare ku ba ta zamo ba a ce sai daga Allah take ko kuma an ce ma ne musuliya to abin da yake gare ku ya nimmiɗe ku da ni'ima to daga Allah ne subhanahu wa ta'ala yake suka ce silar da shi ne bikun din nan tunda idan aka samu ismul mawsul dole kuma a samu jumlatul sila dole a samu silat to silar nan suka ce shine bikun wa ma bikun min nimati fa min Allah to daga Allah suka ce min nimati din nan hali hali ne wai hali ne amma wanda yake mabni a cikin wato jar wa majrur suka ce au bayani ko kuma ce a bayani na lima فمن الله إن نقوشي خبر إذا من دوكي إذا ما أنت هو أشرية يوشي يكون في الشر يوشي في الشر كما دي يموني ما بايا kasancewa gare wato akwai fili masu zuba wanda aka shafe da wato kama yin karatu wa ma ya ku baya kasancewa dukun gare ku min nimatin wata nima to kuma min Allah daga Allah sai kaman an shafi wato fili shakki ya fi kashi a daji shan shi ne maɗi wanne ma nimatin yin nan kuma imaniya imanimar da zama na addini shi ne kamar sanin Allah subhanahu wa ta'ala sanin zatin Allah dan sanin Allah babu abin da ya kai shi daɗi an ce shi yasa wani sufi idan ya yi nazari ya karanta Qur'ani ya karanta hadisin annabi ya karanta ayoyin Allah ya ji daɗi yakan ce ina ‘ya'yan sarakuna suka samu wannan daɗi da masu mulki ina suka samu wannan daɗi da bayan ko mutum ne almaji in ka ɗauki wani karatu wani sayi ko kana karanta Qur'ani ko hadisi ko azumin wani bawan Allah a wani littafi na bayan Allah musamman ka rike karanta tarihi bayan Allah ka ɗauke su bayi ka ci irin bautan Allah da suka yi sai ka ci gaba ɗaya ka tsage tsage imaninka duk abin da kake ka ga kai ashe ba komai kake da ta ci wani nishadi ya shiga maka imani sai ka ji duniya ta faɗi maka ne sai dai sha'ani irin na nafsu bayan kuma ka ga wuri an ga ya gari kuma kamar ta al-insanu malin bisiyani ya ma can ambaci mutum insanu ne ambazzari ne na nasiya ya manta yana mantawa nisiyanu mantuwa eh shi ya kasa al-insanu mantuwa su biya da haka sai dai irin wannan kawai bayan ka manta ne wani ma sanin Allah ko sanin alakairi domin aiki ka san wani alakairi ka falalan wani abu ka bi to wannan ita ma babban nima ne to ko wannan na duniya ce ko kuma nima na duniya duniya wuya na fisaniya na duniya na rai wanda Allah ya yi wa mutum to duk wannan daga Allah ne ko na jiki Allah ya mutum kyakkyawa ko ya shi lafiyayye ko Allah ya shi mai fikira ko wanda ma duk ba da cikin jikinka ba da cikin wato nafsinka kamar da kamar na dukiya zama mai dukiya ne wa ka san ka kai samun mutum mai dukiya ko bai da lafiya na jiki ko bai da lafiya na hankali duk ana iya samu ko bai da imani kuma na da dukiya to ko irin wannan na dukiya duk daga Allah ne subhanahu wa ta'ala to duk wannan ni'ima duk wannan ni'imomin dukkan su kowanne ɗaya da ƙarƙashin sa akwai ni'imomi wanda Allah subhanahu wataala ya faɗa to wannan ma duk min ni'imati fa min Allah babu wata ni'ima da take tare da ku face sai na Allah dama ya ce wa in tabdu ni'imat Allah la tusuwa da da ku idaya ni'imomi da Allah subhanahu wataala yi muku to ba da ku iya cin iloli da Allah subhanahu wataala ya mana ba kamar yadda aka bara mun faɗi irin mala'ikowa da Allah ya halitta maɗan adam wanda suke masa rakiya da wanda akwai wanda suke kula da bakinsa bakinsa kawai akwai mala'iku masu kula da shi ba da ya kawo muku abu ya rushe bakin kawai halaka kan kai aure ya wuce ko gurin haka hanci akwai mala'iku masu kula da kai ba da ka wani ƙwaro ya zuwa wuce a cikin kafin ka ya shiga cikin kwakwalwar haka duk duk kan nuna cikin adam wata gura wuri wanda ba kai kake kiyayewa ba ya ido da dubin da ake tura ya ita kanta ciki ne mala'iku da suke rikiya ko mutum ko in ta wudu ne mata layi la ta tura ba ta wudu ne mata ramin Allah sun mai za ka shafa tura an kun ko ko tura an ne ta ci abu sun mai za ka shafa tura an kun sun mai za ka shafa tura an kun إذا بريتم منكم بربي يشركوا نعم إذا كما إذا إذا مسكم الضر سنن إذا كما تاي شافيكو فإليه تجعلوا بريشي kuke ɗaga murya kuke ɗaga murya ta ihu kuna kuka dama shi ɗan adam wannan al'adar idan Allah ya kama shi ko da da rai to Allah ya ta kira mai za masa kuma idan lura shi ga ta ta shafe ku da ta taro gare shi ne kuma wato kuke daga miliyan kuke kuka na
ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون sannan Allah subhanahu wa ta'ala ci shani dan adam idan ma kama shi cuta sai ilayhi tasharuna gare shi da ku ta murya kuna kuka kuna kiransa wa idza masakum durru bil ba'i tallama tilkuna illa iya Allah ya ce idan cuta ta shafe ku a cikin kogi duk abin da kuke kira ne sai ya fata sai shi Allah Allah ko da kuke wa idza masakum durru bil ba'i tallama tilkuna illa iya walamma da jinnu lil bari dawo kushirku sannan kuma Allah ya tsere da ku za mu a yayin da yake mutane kuma suna ta tara shi suna ta masa wato tara shi kan zuwa jewa shi dan adam dama hake shi dama Allah subhanahu wataala ya faɗi wannan ayoyi da yawa cewa wani ya zo da tura ji sai kan cewa bai samu sa lisanin duru da ada idan biyi au ka'i da nauka'i idan muka shafi mutum da cuta sai ya kira mu a tsaye a zaune a kunce da ana da jirgi au ka'i da nauka'i ita kira ya wayo Allah wayo Allah wayo Allah mai da Allah ya kawo lafiya aka yayi yake nan koyar mata za mu bai wai za mu sani san duk da ana shi da kai da kai sannan Allah ya faɗa a cikin kamar suratu Yunus yana cewa wa iza a wa iza zakana nasa rahmatan masfatuhu wa iza zakana nasa rahmatan وسته إزال مكر كياد قل لو أسروا مكرا إن رسلنا يكتبون ما تنفون idan muka ɗanɗana wa mutum rama muka ɗanɗana wa mutane rama sai kawai ka ga an waye gari suna makirci ma'ayo kulin lawo asirin wata inda rusulana ya tubu da masu mutum Allah ya ce ka gaya musu ya sallallahu alaihi wasallam Allah shi ne mafi gaggawan sakamako da mummunan aiki. Eh, kuma a gaya mutum da rusula na manzanninmu ya tubu da suna rubuta matan kuruna abin da suke makirce shi. Ya ga shi dan adam haka yake in dai Allah ya shafe shi cuta to Allah ne ta kira. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce haka dai shi dan adam dama yake. Idan muka mu muke tafiyar da shi a cikin tudu da kogi mu muke tafiyar da shi. amma idan kuma suka zo suka shiga kogi suka tabbata iska ya taso yana juya jirgin su kawai sai ga sun koma kiran Allah subhanahu wa ta'ala ya wulla mutum ya sanar da da yanar jin tana min haji da kuma min shaki suna ce in ka tseratar da mu wannan to za mu koma daga cikin masu godiya su da ya ka wannan kan agani na dan adam Allah ya ce wato sun mai zaka shafar duru hankumu za ku yi kumeru da rabin rishi idan kuma muka yaye ta nan sai ka ga wato wasu yanki daga cikin su sun daga cikin mutanen sun zo suna wato mene suna tara Allah subhanahu wa ta'ala wato da da da mummunan shirka da abin da ba shi na'am
ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون
liyakfuru bima atainahu fatamaddu fa sawfa ta'lamu Allah yace liyakfuru bima atainahu dan su kafirce da abin da muka ba su eh in da ya yayi aka tsere da su din nan sai kaga kuma sun je liyakfuru bima atainahu dan su kafirce ma abin da muka ba su malamai suka ce ai kafircin nan suna yin ta ne don ta ce wa Allah ba don komai ba wannan ni'imomi duk da muka musu din nan dan su ce ba daga Allah ne take ya tuli ma ji nan tamaddu Allah ya ce ku ji dadi nan malamai suka ce akwai tsoratarwa eh wa fi intifatin min al-ghibati ila al-fidai aka ce akwai juyawar magana anan Allah yana ba mu labari duk labirin ana kai da kafirai ana kai da kafirai sun manza كشف الدر عنكم إذا فريق منكم بربي يشركون ليكفروا بما آتيناهم sai Allah ya ce dan su kabuce sai ya gaje matamattu sai ya gada da yabir na mukada na abokin magana matamattu ku ji dadi Allah ya ce ku ji dadi ku so ku ta'alamu da sanni da ku sai idan Allah ya ce da sanni da sani to akwai abun tsoro a cikin irin wannan magana matamattu ku so ku ta'alamu na'am
ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تقتلون ويجعلون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تقتلون ويجعلون لله wa ya ja'alu lima la ya'lamu nasiba suna sanyawa ma abun da ba su da ilimi wato rabo shine suna sanya mu kuma ka rabo yake zo suna cewa wato wannan da kuma ka ne hada lillahi wa hada lishirkai sai wannan na Allah ne wannan kuma na kuma kanmu ne Allah ya ce fa ma kana lillahi fa huwa yasil ila shirkai abinda suka ce rabon da suka ce na Allah ne to shi da ne yana saduwa zuwa da yana haduwa da na kuma kansu amma wa ma kana lillahi amma abin da ya zo na Allah kuma wala yasil ila shirkai baya haduwa da na abokan kuma kansu Allah ya ce sa ma ya kuma Allah ya ce wannan rabon ma akwai zalunci a ciki an ce idan suka ajiye dabbobi ko wani kayan gona suka ce wannan na Allah to sa'ilin da kayan Allah ya haɗu da na kuma ka ya ce ya riga ya zama na kuma ka a bar musu amma na kuma ka yi shiga na Allah ya ce a ɗau shi ne Allah ya ce ka annan zalunci Allah ya ce in ma abin da kun ce na wanda wato ai ba adalci a ciki eh ba ya ce Allah ne ba da da kiwa bi ma da zakna to a can ne kuma cikin suratul an Allah subhanahu wa ta'ala ya ce suna sanya rabo suna cewa fa'adalillahi fa'adal fa'adal نسيب الشركاء بعد لله وبعد الشركاء wannan darba na abokan gaban mu ne a nan abokan kuma kan tarayyar su ne na kuma ka wannan kuma na Allah ne subhanahu wataala su biya da haka a wa yaj'alu lima la ya'lamu nasiban mimma razaqnahu suna sanya mu kuma ka wani rabo wanda su kuma ka ba su ilimi komai ba su iya ba za su iya amfana da su komai ba wa sha Allah ma la ilmu nasiban min al-kalam tallahi Allah yace na rinki Allah subhanahu wa ta'ala ya rantsuwa yace tus'aluna wallahi sai mun tambaye ku amma kun ki tattaruna da abin da kuka zama kuke kira na ƙarya wa Allah subhanahu wa ta'ala na'am
ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون
ويجعلون لما لا ويجعلون لله ما يكرهون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون ويجعلون لله سنا سنيا الله واتو بنات يا ماتا ويجعل الله البنات سبحان تركي يا تبتك الله ولو ما يشتهون su kuma abin da suke sha'awa suke so ya tabbata gare su to anan ma Allah ya ce ba su adalci afa asbiqu rabbukum bil banina wa takaza min al malaikati inasa innakum la taquluna qawlan azima Allah ya ce yanzu afa asbiqu rabbukum bil banina yanzu ubangiji ku ya zabe ku da ƴaƴa ne ƴaƴa maza shi kuma ƴaƴa mata ku ga ba ku san ƴaƴa mata da kun ce akwai kankanci akwai wahala akwai doriya cikin rike su akwai abin kunya to yanzu Allah a asiye ku rabbukum bil banina wanda kaza min al malaikati idan shi kuma ya ku malaiku ƴaƴan sa ne mata wai malaiku ƴaƴan Allah ne mata amma ba ƴaƴan maza ba ƴaƴa mata Allah ya ce inna kullu taquluna qawlan azima gaskiya kuna faɗan magana ne girma yi tsari ba ko ku rike abin da ku sha'awa amma shi Allah kuma wato a dora masa abin da ba ku wannan Allah ya ce wato zalunci na
وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم.
a to bila da bayanai da ragani a kan wannan ayoyi shi sadamu da ta kafin nan sai Allah subhanahu ta'ala wato ya kai mu karatun na gobe insha Allah da mu tashi nan insha Allah da mu shira a dun dulce sallar wajen musu dan wa kaji insha Allah da mu tashi nan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abin da muka kuskure kuma Allah ya kai mu kuma muna kiyaye masu sauraron mu da abin da sa wani karatu namu sai ku bi daidai barka rediyo zuwa ɗauke uku insha Allah muna godiya ma wanda suka ba da gudunmawa musamman alhaji balawuji da sana ai da ba shi sana abin da yake nema da shawarar masu ba mu gudunmawa da shekara ko na sana ai Allah musamman musamman بارك على سيدنا محمد الفاتح الفاتح وعلى آله حق تبكي وامتداد عظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين